عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 23 da wata na zulqa'ada hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 12 da wata na shidda miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad-dawa wanda suka bi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger a satin da ya gabata mun yi darasi na goma sha hudu da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na sha biyar a gane bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala muna nan akan ababe guda biyu da malam ya ja hankalin mutum mai hankali a kai na ya lura da su wanda da su ne ake samun jin daɗin wannan rayuwar sannan kuma da su ne ake samun watan jin daɗi na gobe alkiyama Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa su'ada a wannan rayuwar ta duniya ya kuma sanya mu a bayinsa su'ada a gobe alkiyama kar mu manta abu na farin da malam yayi mana ishara a kansa wanda zai taimaka mana gun samun jin daɗin rayuwa shine abin da ya shafi watan ka san menene ke jayo alkhairi da kuma abu abin da ke jayo sharri a rayuwa sannan kuma malam ya nuna cewa hakan ba za ta yi ba sai ta hanyar ababe guda guda uku abu na farin bibiyar littafin Allah subhanahu wataala da karatun sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu sannan kuma abin da ya shafi labarai abin da ke faruwa yau da gobe ko abin da ya faru a tarihi baya wannan na daga cikin abin da ke sanya dan annabi adam watan ya gano ababe na alkhairi da shari abu nabi kuma shine mutun ya nisanci ya nisanci abin da rayuwarsa ke yaudararsa a kansa ma'ana ya guji yaudarar rayuwarsa tana nuna masa akan yin gafala game da bin Allah subhanahu wataala da kuma kwadaita masa saban Allah subhanahu wataala da sanya sama yayi dogaro na ƙarya cewa wai Allah mai yawan gafara ne ko yayi inna Allaha ghafurun rahim mun karanto fadin malam yake cewa wa qala li akhar min ahli makkah nahnu ahduna idha fa'ala ma fa'ala اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا وقد موحي عنه ذلك mal yake cewa wa qala li akhar wani mutun ne daban yace da ni min ahli makka wanda yake mazaunin kasar makka ne mazaunin garin garin makka yace nahnu ahli makka nahnu ahduna idha fa'ala ma fa'ala yace mu ɗaya daga cikin mu idan ya aikata aika aikansa yayi abin da yake so ya aikata zuribin da ya ga dama abin da zuciyarsa ke rada masa ightasala sai ya je yayi wanka wa tafa bil baiti usbu'an kuma sai ya je yayi tawafi eh safata ta 25 sai ya je yayi tawafin ɗakin Ka'aba yayi tawafin ɗakin Ka'aba usbu'an ma'ana watan zagaye guda guda bakwai ba tsawon sati ba a'a zagaye guda bakwai zai zagaye ɗakin Ka'aba guda bakwai wa qad muhiya anhu dhalik ta wannan duk abun da ya aikata to an yaye masa wannan daga cikin karatun ne wasu daga cikin ɗan uwa suka tsoka suka karantar da wasu daga cikin masu kuɗi da masu mulki suke abinda su ga dama sai kuma duk ƙarshen shekara ko kuma duk a hakin haji za a je a yi umara a dawo a ramadana da tunanin wai duk aika aikan da aka aikata sanya bayan Allah cikin damuwa da kuntata musu wannan Allah subhanahu wataala ya yi musu malai ce wa qala li akhar wani ma ya faɗa ya ce da ni قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace ya yake cewa tabbas ya inganta daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake hadisi ne na al-Imam al-Bukhari ya zo a cikin kitabut tauhid babin fadin Allah subhanahu wataala yuriduna an yubaddilu kalam Allah a wannan a wannan daidai wannan hadisin malin ya kawo wannan gabar ya kasa hadisi na 700 da da da hansin 700 da da wani abu wanda malin ya kawo malin ke cewa anin nabi sallallahu annahu qala aznaba abdun zamban wani bawa yayi wani zinubi wani bawa ya aikata wani sabo ya aikata wani laifi fa qala sai ya ce ay rabb ya ubangiji inni asabtu dhanban Allah ni nayi laifi Allah ni nayi zinubi faghfirli Allah ka gafarta min fa ghafara lah sai Allah ya gafarta masa thumma makatha ma sha Allah sannan kuma ya zauna a tsawon lokacin da Allah ya ga dama thumma aznaba dhanban akhar sai kuma angulta goma gida gidanta na tsamiya ya sake yin wani laifi wani zunubi na daban faqala yace ay rabb ya ubangiji asabtu dhanban ni na aikata wani laifi nayi zunubi faghfirli faghfir faghfirli ya Allah ka gafarta min wa faghfirhu li ya Allah ka gafarta min wannan laifin da na aikata faghfarahu lahu sai Allah ya gafarta masa abin da ya aikata na laifi thumma makatha ma sha Allahu an yamkuth sannan kuma ya zauna tsawon abinda Allah ya ga dama tsawon kwanaki thumma aznaba zamban akhar kuma sai ya sake yin wani zinubi na daban faqala yace ay rabb yace ya ubangiji inni asabtu zamban yace ni na aikata zinubi ni na yi laifi faghfirhu li ya Allah ka gafarta min wannan laifi faqala Allah sai Allah yace azza wa jalla mai girma dokaka alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba bawana ya san yana da ubangijin da yake gafarta zunubai wa ya'khudhu bihi kuma yake kama mutun ta hanyar masa azaba da wannan laifin qad ghafartu li abdi Allah yace na gafarta wa bawana falyasna ma sha'a ya aikata abin da ya ga dama wa qala sai wannan mutun yace wa malan wa ana la ashukku anna li rabban ni ko bana shakkin ina da ubangiji yaghfiru dhanba da yake gafarta zunubai wa ya'khuzu bihi kuma yake kawo mutun ta hanyar wannan laifin jama'a mun fahimta wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim ya fitar da wannan wannan hadisi a cikin kitabut tauba abinda hadisin yake karantarwa labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa an samu daga cikin wasu bayu na Allah subhanahu wataala wani da ya aikata laifi sai kuma ya roki Allah gafara Allah ya yahi masa bayan wani lokaci sai ya sake aikata wani laifi kuma ya roki Allah subhanahu wataala gafaran Allah ya gafarta masa ya maimaita wani laifi bayan wani lokaci so nawa kenan so uku to a wannan lokacin da ya roki Allah gafara sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba bawana ya san ya da ubangijin da yake gafarta zunubai wa ya akuzu kuma Allah yake kamawa bihi ta hanyar yin mutum azaba da wannan laifin sai Allah ce qad ghafartu li abdi Allah ce ku shaida na gafarta wa bawana falyasna ma yasha ya aikata abin da ya ga dama sai dai a ƙarshen wannan hadisin ibnu battal alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin sharhin sa na ayakin littafin al-imam al-bukhari ya koro bayanin cewa wannan abun khususiya ce daga wasu daga cikin bayan Allah subhanahu wataala ba kowa ba yake samun wannan damar ta Allah ya ce masa falyasma falyasna ma ma sha ya aikata abin da ya ga dama a'a mutane ne masu falala masu kima a wajen Allah subhanahu wataala masu imani nagartattun bayu a cikin bayun Allah subhanahu wataala wanda suke koma ma Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta to sune Allah subhanahu wataala yake ma irin wannan damar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Usman dan Affan lokacin da ya saye wannan bi'ir ruma annabin Allah yake cewa ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Usman dan Affan zai daga yau ba abinda zai taba imani sa zai shiga aljanna kaga ba kowa bane ke samun irin wannan wannan garantin kaje wannan ya rude ka kaje ka ta sabon Allah subhanahu wataala kaman ta da cewa Allah subhanahu wataala yana yana kama mutane ta hanyar ta hanyar yin laifi shi yasa malam suke cewa eh mutanen banza su da suke dogewa akan yin saban Allah subhanahu wataala suna masu ladewa game da cewa gafarar Allah subhanahu wataala tana da dimbin yawa amma kuma sun manta fadar Allah subhanahu wataala cewa inna rahmatallahi qaribun minal minal muhsinina rahmar Allah tana kusa da wa masu kyautatawa ba kowa bane ke samun wannan rahama ta Allah subhanahu wataala sai wanda yake mi almuhsin ai shine Allah subhanahu wataala ya bada labarin su a Ali Imran da Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun bai su wani take cewa wa idza fa'alu fahishatan daga cikin siffar bayan Allah nagartattu masu imani bayan Allah mutanen kirki sune idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wani aika aika wani mummunan al'amari Allah ce aw zalamu anfusahum ko kuma suka aikata suka zalunci kansu ta hanyar bin abin da yake kusata Allah subhanahu wataala kaunin dan annabi Adam ajizi ba zai yi mutum ya yi rayuwa ba sabon Allah subhanahu wa ta'ala, amma sun yi ne ba daidai ba ganganci ba, abun ya zo ne bisa, bisa kuskure. Sai Allah yake cewa zakarullaha sai su tuna Allah subhanahu wa ta'ala su hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala. Da wannan ne Ibn al-Qayyim al-Jauziya alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa, idan ka ga mutum ya auri sabon Allah, ya dage akan sabon Allah, ko gungurmin jahili ne bai san Allah subhanahu wataala ba ma'ana bai san girman Allah bai san waye Allah ba da mutun ya san Allah ya san irin abin da ke wajen Allah na akuba da azaba to da zai bi Allah subhanahu wataala ne dan guje ma wannan abun na azabar Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta to Allah ce zakarullah sai su tuna Allah subhanahu wataala ga iya abin da Allah ya ce idan kai kaza zai maka kaza fastaghfiru li dhunubihim daga nan kuma Allah ce fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar Allah ya gafarta musu da suka aikata na zunubai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai Allah ya tambaya wai shin duk duniya wane ne ke gafarta zunubai ya yafe maka wanda ba Allah subhanahu wataala ba ai kamar ma'anar kamar kace ba wanda yake gafarta zunubai sai Allah subhanahu wataala kuma su sun roki wa gafara Allah suka roka gafara ko sai Allah ya ce amma walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun basu dage basu doge ba su nace akan abin da suke aikatawa na saban Allah subhanahu wataala alhali suna suna sane da abin da suke aikatawa cewa laifi ne shi yasa ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa wailul lil asma'il qaumi wailul lil musirrin lil musirrin wa hum ya'lamun annabin Allah yake cewa azaba ta tabbata da mutanen da ba sa ji wa'inda ake manikar nasiha abun nan wa'inda kangararru a cikin mutane fandararru wanda za a nuna musu ga hanya suna yin haka a ce musu ga gaba suna lalabar kudu ko arewa to kun fahimta wanda duk yana zaka kwatanta masa Allah subhanahu wataala baya ganewa to maza ce wailul lil asma'i lil asma'il qaum azaba ta tabbata da wa'annan mutanen wa'anda su cikin mutane ba sa fahimta duk da kan musu hanya ba su ganewa sai ce wailul lil musirrina kore ya tabbata na azaba da masu dagewa akan laihi mutun ya san abin da yake yi zinibi ne sabon Allah ne amma wai saboda yana malami akwai akwai yana da wuridi mai adda kusa wuridi mai adda mallan rabi ka san wuridi mai adda shine wanda yake sassake kusa akwai wurdawa wanda yake sassake laifin da kake aikatawa akwai wuridin da in aka baka to shi yana sassake laifin da kake kake aikatawa shi ya sanya suke dan taba laifi saboda suna da za a kwana dare ana ana wuridin wanda shi wannan wuridin ma in in kana yin shi kuma baka laifi to zai iya taba laifi zai iya taba ladarka a kauli nasu su wa'ancan mutanen ko kun bayyana karatu to kaga wannan musiba ce wannan musiba ce a tan kawo mutane hadisan raja'i ba targhibi ba a kawo raja'i ta nuna mutane ai Allah subhanahu wataala rahamarsa mai yawa ce ko kai ga karo wata shayar da ta shayar da kare ta shiga aljanna to ba karo wata shayar da wannan ana so a nuna maka to balantana kai da kake sallah guda biyar dan kai kaza ai ba wani abu ne zaka je kai istighfari ko kuma karatu to duka wannan karatu ne na makarantar shedan wato kusan shi shedan yana da makaranta kuma ina jin makarantar shedan tafi kowace makaranta tare al'umma wanda da maza da mata sun yi akwai wanda sun yi professora a makarantar su sun wuce doctora a cikin karatu su akwai wanda su idan suna a wurin to shedan baya bukatar yazo su kada sun wadatar a cikin al'ummar wallahi alazim akwai mutanen da in yana mutunan da in yana guri na rantse maka da Allah shedan ma baya son zawwa saboda ya san da cewa ya kai uba eh shi ma uban ne ko kun fahimta to ire-iren wa'annan mutanen ɗan makarantar shedan ne wanda kawai za ta nuna maka ai gafarar Allah rahmar Allah tana da yawa al-insanu tahta al-mashi'a a tunna maka irin wa'annan ababen sai ya sanya mutun ya bar ya manta da abinda Allah ya aje na azaba sai kuma shiga cikin duniya yana sabon Allah subhanahu wataala da wannan da Allah ya zargi wasu daga cikin mutane ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arda hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'ardun mithluhu ya'khuduhu salata alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitab alla yaqulu 'ala Allah illa al-haq wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun التي فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب sai masu mayewa wasu daga cikin masu mayewa suka maye mutanen banza haka imamu tabari ya fassara mutanen banza sai suka maye wanda warithul kitab sun gaje wani littafin da aka saka wa annabawa amma kuma ya akhuduna adda hadal adla su sun fi fifitar shagalin rayuwar duniya malami ne yayi karatu ga qur'ani ga hadisi ga fiqh ga ga duk wani karatu da ake nema ya samu amma kuma duk inda ake wata shangolewa da su ake yi duk inda ake wani ake dan cashewa to zaka gansa nan suna suna dan tsumu tsumu har ma suna ganin kamar yin sabon ma in baka yin sa to Allah yana iya halakar da kai ya kawo masu yin sabon dogoro da hadisin da al-Imam Ibn Kathir ya kawo asarin cikin littafin cewa ubangiji yana fada ba dan da kuke yin sabo ba kuna neman Allah gafara to da Allah ya shafe ku sai ya kawo masu yin sabo kaga wannan ana nuna mutane ashe suka sabo eh kuwa dan taba laifi kadan more duka wannan karatu ne wanda shedan yake karantar da mutane sai Allah yake cewa alam yukhadha alaihim mithal qutab ashe Allah bai dauki alkawli ba alittafin akan su akan cewa Allah ta Allah ya qulu ala Allah illa alhaq kasu fadi komi akan Allah sai abin da yake gaskiya Allah ce wadarasu ma fihi iya dai karatun in suna bayani Allah ya ba su fasaha da zalaka in yana bayani yana wa'azi to kai tsammanin daga nan kawai sai aljanna amma ana aje rigar wa'azin ya fito daga wa'azin kuma to ɗan iska ma sun shafa masalahiya ko kuma ci karatu wannan musiba ce Allah ya kare mu ce Allah ce wadarul akhirah khairul ladina yattaqun gida na lafira a mutun ya dage wajen tunanin ina ne masa aljanna ko wuta mutun ya dage ya samu aljannar Allah ce shine mafi mafi mafi girma afala ta'qilu Allah ce ba ku hankalta kai da Allah ya baiwa alqur'ani ai kai ne ya kamata ka fi kowa watan ka tsantsar akan wannan rayuwar ta ta duniya amma sai ka dawo kana al'akalu biddin al'akalu bishafa'ati da teto ci cikin addini ka zo nan ku ce za ku yi kaza da sunan addini kuma ba a yi ka je can za a yi kaza da sunan addini ba a yi a baka kudin al'umma ka canye kuma a ganka cikin kunan din mutane kuma a matsayin jagoran al'umma kaga wannan musiba ce Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya sa mu yi lafiya a wannan rayuwar shine malam sai yake cewa wannan mutumin da ya faɗi wannan hadisin sai yake cewa ana la ashukku annani rabban yaghfiru dhanba ni ba na kwankwanto ko daya cewa fa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi ko nayi laifi in na roki Allah gafara ko zai gafarta min kamar makarantu hadisin cewa wanda yayi laifi yace subhanallahi wa bihamdihi so dari ko to za a yafe masa zunubin sa koda ya kai watan kumfan teku duk laifin da zai aikata koda ya kai kumfan teku to za a yafe masa wannan wannan laifin da kuma wanda zai zo ya tsawafi a dakin Ka'aba sai yana ganin duk abun da ya aikata kuma sai a zo a suka tsiyar a ji ayi aikin haji da umra kuma ana dawowa sai a zauna ba a wata ibada ni na ga wannan nan garin wadan ya je aikin haji ya dawo sallan ma bata shahe shi ba saboda ko an bashi ladar shekara 40 ce ko nawa ne nace wani abu kamar haka wallahi wasa yake da sallah wai dalili a shi lalar shekara arba'in ya samu eh ko ta yi masa wahayi ne an karɓar masa kaga wannan kuskure ne yesus sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa garanti a duniya ko Allah fa sai ya ce radiyallahu anhum wa radu an laqad taba Allah inji Allah da kaji an ce taba Allah a Qur'ani sahabbai ne aiki amma fa su da kansu suna taka tsantsar duniyan nan a hankali suka binta ba wanda yace shi kawai yazo ya tunda da da shi aka je yaki hudu duk wanda ya yaki hudu an yahi masa amma wannan bai sanya suka zo suka zauna ba suka daina ibada wai dan dai sun je yaki hudu kawai su kwancin su sai dan kai ka je kai aikin haji wata kila baka da tabbacin in aka bincika ma bisa ilimi kai shin kaye da manzon in aka ce mutun ya rantsi tsakaninsa da Allah yadda yayi aikin haji haka manzon Allah ya ba zai rantsi ba bai tabbaci saboda bai karatu ba musamman ma irin makka zamu da yake makka salifi ce kawai yanzu makka kowa ya san kaje ne shikenan kawai ba wani karatu ba ake tsayawa ai mutum bai mai da hankali akan ibada ya je ibada ne zai yi karatu in an je wuri kaza me ake karantawa wallahi alazim muna fira da wani eja yake bani labari a wata shekara malam Jabir yace sun tattara alhazai za a bar Niger za a tafi za a tafi Saudiya sai ake zantanto idan aka zo eh idan aka zo miqati akwai miqati tunda ɗan Niger suna dokan miqati ne a Zulhulaifa a Biyaru Ali a yanzu miqati ɗan Madina idan aka je za a je ayi wanka ayi wanka irin na janaba sannan kuma sai a zo a sanya wannan hori kellen aina aina fila yake da yana kwatanta musu yace wani lecture sai yake cewa malam yace su sun gode ma lokacin lokacin ba corona kakin corona ai wani rashin lafiya ebola lokacin ebola yace su sun gode ma Allah ko da ko da ko da janaba ta zaka duniya su sun bar aiwa ko da janaba yayi tsammani a kasan alƙalcin a BBC Deutsche Welle murya ko da yaushe ana yare Ebola Ebola yace su sun gode ma Allah ko da janaba ta zo duniya su sun bar aihuwa shi daga yake janaba wani shin lafiya ce kamar Ebola ko ba ta karatu ai mala yace hanya bar aihuwa dan sa ma ya tsobula da dashi ya bayo du an tafi amma wankan janaba sai a hankali ba sani ba wallahi alazim mun taba tafiya wani gari wajen wa'azi take zama tambaya wai an ce idan mutun ya kwanciyar aure da mata kai ko sai yayi wanka shi wankan janaba ba sai izina ake yin shi ba wankan janaba sai an yi zina ake yin shi to aiki aiki ya hudu kewa malaman kasan fala jabira ko aiki ayin su tambaya ce ita zina ba sai an yi ita shi wankan janaba ba sai an yi zina ake yi ba irin wannan a wannan mujtama kuma su ne ake tattara a kawai an ta yi aikin haji an ta yi an Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya da irin wannan baka da tabbacin abin da kai na ibada Allah ya karba ko bai karba ba ba wanda zai daga mai ce ya rantsa da Allah sai da yake Allah ya karba baka da tabbaci abu ne shay'un ghaibi abin da ake da bukata dai sharrin karbata guda biyu ne abu na farin ka sanya kai dan Allah subhanahu wataala an tukhlisa ibadatuka lillahi wahda abu nabi ka wato an yuwafiqa sunna dole wannan abin da zaka in kana son Allah ya karba to ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malike cewa wa hadha ad-darbu minan nasi wannan bangare na mutanen fa qad ta'allaqa bin nusus bi nususir raja yara ta ya makalu da nassosin da suke karantar da watan kwadayi daga rahamar Allah subhanahu wataala wattakala alaiha kuma ya dogara shi ya rike wannan abun kam wata'allaqa biha kuma ya ratayu da wa'annan nassosin bikilta yadaihi da hannayensa guda biyu wa idza utiba ala alkhataya idan aka zarge shi akan kurakure da yake aikatawa a ce wanda kana yin kaza ba kyau kaza bai da kyau wantihani wan himak fiha da kuma nutsuwa nutsuwarsa nutsawa kusan nutso ko to nutsawarsa a cikin wannan laifin sarada laka ma yahfazuhu min si'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja malaka a wannan lokacin sarada laka sai ya koro maka ma yahfazuhu abinda ya haddace ya kiyaye min si'ati rahmatillah na daga yalwar rahmar Allah subhanahu wataala wa maghfiratihi da kuma gafarar Allah wa nususir raja da kuma nassin da yake karantar da kai rahamar Allah subhanahu wataala duk abin da ya shafi rahama sai ta jayo maka wa rahmati wasi'at kulli shay'in ta ja maka irin wa'annan ayoyin cewa ai ba komai bane ita rayuwa da mun dole sai ana dan yi ana dan ana dan cashewa sai malace walil juhali min hadha ad-darbi jafillai a wannan bigirin a wannan bangaren minan nas daga cikin mutane fi hadha al-babi a wannan babin ay suna da gharaib wa ajaib suna da abun mamaki gharibu baqin ababe wa ajaib da kuma abun mamaki ka kauli ba'dihi malace kamar zancen wasu daga cikin su وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على على كريم وكثر ما استطعت من الخطايا كإياينك cikin zinubai iya gurgudun yadda kake iya yi na zinubi to ka aikata idza kana alqudum ala karim inde har haduwa da za a yi da mutum da mai karanci ne cewa da Allah subhanahu wataala in har da Allah za a hadu a gobe alkiyama to kakka damu duk abin da za ka yi na laifi ka aikata ubangiji mai karanci ne ko kun bai karatu kaga wannan yana zuga mutane akan cewa kowa ya zama to dan dan duniya haka ne wa kaffir mastata'ta min al-khataya sai idza kana al-qudum ala karim ka aikata iya sorran ka na zinubi na kurakurai duk abin da kake iya yi na dan dan sabo ka aikata idza kana al-qudum ala karim in har haduwa in an mutu wajen Allah ake zuwa ko to kake ji shakka komi Allah subhanahu wataala ne gafara ne shi to kaga wannan wannan yana sa mutane su su lalace ai kuma da duniya ba ta zauna lafiya ba dan wani da karfin tsiya ne zai ganka ya murkushe maka abun ka yace to za mu je ta wajen Karimu kuma za a yake masa haka ne ko ba ka bari wani da karfin tsiya ne zai riba ka da matarka haka ne ko ba ka bari wasu da ai da sata ta halitta kenan a irin wannan lokacin ko da sanar da su ababe na sabon Allah sun halitta tunda dai shi Allah karimun ne amma wannan karatu ne wanda eh wannan masu ilimi ne ke irin wannan zace dan jahili bai iya hararo wannan ma'anar wanda bai karatu ba zai iya hararo wannan ma'anar ba sai wanda ya karatu shi ya sanya kakkai mamaki shi shidan watan ta ko ina tunda yayi alkawali wa Allah subhanahu wataala cewa zan batar da bayanka wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah yace wala wala udillannahum yace wallahi na rantsi da girman ka Allah sai na batar da su rantsuwa yayi gaban Allah ya kawo wawul qasam kuma ya kawo lamu tauki ya jibga kuma ga nunun nunun nunun nunun karshe tafidu tawkid inji malaman balaga duka wa'annan yayi amfani da tawkidat yace wallahi sai na batar da su wala umanni yannan kuma sai na cika musu zuciyarsu da gurace gurace mutun ya ta guri oh ya kamata in yi kaza yi kaza ya kamata in yi kaza kamata ya ace ina da kaza ina da kaza sai mutun ya kare rayuwarsa a gurace baki da sai ya zo ya mutu bai kare shi abin da yake guri bai samu kuma abin da ya kamata yayi bai yi ba shi bai samu na kuma bai samu can ba la ilaha ula'i wala ilaha ula'i yace wala umanniyannahum sai na sanya musu gurace gurace wala amurannahum falayubtikunna adhana al'anam yace sai na umarce su dinga tsaga kunnan dabbobi dan canfi yace wala amurannahum kuma zan dinga umarnin su falayughayyirunna khalqallah su canza su dinga canza halittar Allah subhanahu wataala yanzu duniya yanzu ta kai inda namiji zai koma zai iya zuwa a canza masa siffar halitta sai ya koma mace namiji harkar sex zai iya komawa zai iya zuwa a likitancin zamani za a iya juya wa namiji ya koma mace mace ta koma namiji ko kun bayyana kaga duka wannan taghyirin miye khalqul khalqullahi ne ko mata da yawa sun shiga sun shiga shahe-shahe za ka ga mace ga ta nan sai kira sai ta wuce kala ce ita ta wuce tu kala ta kai tiri kala ya gona ita ta wallahi lazim ka ganta nan yayi ja can yayi dan baki nan kuma ya dan tsawo tsawa ita ga ta sai kira sa kalar ta da ba dai huska ta babu kyawun kallo wai ila ila tilas ita dole sai ta yi fari ila tilas dole sai ta sai ta yi fari wannan duka yana cikin taghyirin khalqi halittar ubangiji subhanahu wataala to kuma sai ya alkawari ce kuma wallahi zan zo musu ani daman su da hagun su kullu ari wastako kullu jihatil asliya ta kowane bangare shi yana zo mutu amma banda hanya ta biyu banda hanya guda biyu shi yana yazo maka ta gaba ta baya kudu da arewa amma ta sama da kasa wannan baya bai zuwa malumai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin azabar tana zaguwa ne waɗan annabi Adam ta sama ko ta ƙasa. To, saboda shaidan ya ya san Allah subhanahu wa ta'ala, gudun kad azabar Allah ya zo ɓatar da mutum ta hanyar ƙasa, sai a dace cewa wannan lokacin da ya zo azabar Allah ta zo sai ta haɗa da shi, shi yasa ba zai zo wannan lokacin ba. Amma kai shi na da hanyoyi da yawa ta badarar mutane. Zai tsawata wa mutane duniya, amma sai Allah ya istisna'i yace bayuna laysa laka alaihim sultani baka da wani iko akan su akwai wanda Allah ya ba su kariya wa shedanu daga take akwai irin suwa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wanda shi shedan ya ga sama barin hanya yake annabin Allah ya ce da dan Khattab Umar kenan ko da shi da shedan ba sa hanya guda idan shedan ya zo ya ga ya biyo hanya sai ya tsinkaye Umar dan Khattab sai ya ce wa'annan gabayun Allah na gari nan ba hanyar mu bace canza hanya yake yi kuma ai sun yi kokuwa mun karanto a a cikin tafsirin da muka yi na ayatul kursi ko farko farko mun karanto cewa Abdullahi dan Abbas ya ba da labarin cikin sahabbai akwai wanda suka yi suka yi kokowa da aljani ya san aljani suka yi kokowa da shi har so uku yana ciro sa yana ajewa aka tambaye dan Khatta dan Abbas wai cikin sahabbai wane ne wanda ya ce wa kake tsammani ban da Umar dan Khattab wa yake da wannan jara'ar in ba Umar dan Khattab ba ko kun bai ci karatu to akwai wanda Allah ya ba su wannan garantin amma ni da kai ba mu da wannan tabbacin ko sai sa wani lokaci sai a same ka ga kana kana dan ustazu kuma an zauna ana kallon wasu musalsilat duk musamman masu su malam zuwa sosai a jami'a lokacin da muka zo kawai malam Abdul malam Jabir sai kai iske ustazu kaga hafizi hafizu ya haddace Qur'ani cikin da wace qira'atu duka an san su amma kuma da an ce ana wani sayari ba da ratakin su su wani marici su wani sayarul hubbu su din mun ba ta lokaci ga afallahu amma sar Allah ya yi Allah shi duk amma ta lokaci an taba eh wata akida ce a jami'a in dai ka dan zauna ko in ba Allah ya tsare ka ba yana da wuya ka fito jami'a haka da sai ka dan akwai wanda shi bai taba kallon fidafin nan Hausa sai a jami'a eh saboda akwai wanda su kuma ustazai ne fa kaga wannan duka da'awa ce tawa kashe danko akwai wanda na san sha'aran mu ne Qur'ani wallahi ya haddace in aka je musabaka ko in bai zo na dai ba zai zo na biyu kai har Umara ya je ta hanyar musabaka Umara ya ji amma duk jaraba ka da kalle India baka kai ka da shi kalle India ba Qur'ani ko ta ina ka tabo ko yana barci ka tabo sai ga masa aya zai kai maka zai ga maka sura kaza ce aya kaza a shahi kaza dama ko hagu kuma daidai sama ko ƙasa zai ga maka shi amma dai India kaga wannan jaraba wannan wa'azi ne nawa kashi dan Allah ya kare mu Allah ya kare mu malike cewa wa qaulul akhir da kuma fadin wasu daga ciki at-tanazzuhu min adh-dhunubi jahdan bi si'ati afwa Allah mutun ya tsira ta ya tsaftace kansa akan yin zinubi mutun ya ya tiratu da yin zinubi to kamar mutun ya wawanci fadin afwar Allah subhanahu wataala wannan fada wasu daga ciki ne wanda shirin yayi galaba akan su suke fadar irin wannan magana cewa eh idan mutun yana yana yana son ya raba kansa wai shi dole sai ya zauna ya ƙi sabo to kamar bai gano ba girman afuwar Allah subhanahu wataala shi yasa yake hana ma kansa wasu ababe da Allah ya haranta ko kun bai ci wannan akwai wanda umara zai je zai je aikin haji ko umara kuma qari'i ne malami amma an taji yayi wani magana to sai dai kai kai istighfari sai dai kai kai sai dai kai kai istighfari ana samun irin wa'annan jarabawa na taba samun taba zama da wani a jami'ar islamiyya wani abokin yana jami'a muka zo an zo hutu ana fira zai je umara shi ma ta hanyar musabaka ya samu tahiya umara shina bada labari yace jirgin su zai biya Ethiopia kuma sai Ethiopia akwai yan mata yace wallahi za su je sai ya fidda mai da san masalak in ya zo Ka'aba kuma ya roki Allah ya gafarta masa to kaga duka wannan Allah shi yake wula ana samun irin waɗannan ababen ƙware da gaske in ba mutum Allah ya taimake sa ba sai ya riki irin waɗannan ababen kuma sai ya tashin goliyarsa sai mutuwa ta zo ta rike sa kuma bai gyara komai ba Allah ya samu wani lafiya mali yace wa qaulul akhir da kuma fadin wasu da suke cewa tarku dhunubi jur'atun ala maghfirati llahi wastisgharu wastisgharu laha barin zinubi mutun ya zauna bai yin zinubi a ce baka laihi baka zunubi ko dai to kamar jur'a ce nuna isa ce akan gafarar Allah subhanahu wataala da kuma kare na gafarar Allah ce kai yanzu baka shan taba baka shan giya babu ɗan mata baka kaza baka kaza duka duka baka yi kai duka baka yi to kaga ire-ire suna nufin kamar a'a kare na fatan gafarar Allah subhanahu wataala mana ba ta da bukatar kai kai Allah ya gafarta maka ne alhali irin wannan zaman ma a zo a zauna kakin a tashi ka san abin da ka aikata na'am a zo kawai a zo a zauna fara ba kai komai ba musamman irin wannan zamanin da muke cikin jarabawa da kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat suka yaba ba ga bane in ba Allah ya taimake ka ba kakin ka tashi in kana talaru ta zubi wata kana gari ta kaga ya ruta wallahi kuma ka zauna ka kora musu idanu ga dogaye ga bakake ga farare ga gajijiru duk suna biya kuma kana kallo a dole sai da ni sai tanan kade aka tsaya tanan kade aka tsaya maji dali ne kai kawai albarka ka ji da wayar sallar ka kawai sallar ka kawai albarkar hisabin ta wallahi ji dali ne wayar hannu kadai albarka da ita ita kadai abinda kake dokawa na laifi ita kadai in aka barka da shi wallahi ba karamin al'amari bane to walantana an yi da wancan an shiga mutuncin wancan an yi da wancan ai kaza an yi kaza sai da Allah shi yahi muna muna fatan Allah shi yahi muna wasu na cewa kamar mutun ya daina barin zin ya bar zinubi ya kin lafi watan kamar yare na gafarar Allah subhanahu wataala ne kuma ya dauke ta karamin abu malaci wa qala abu muhammad abu muhammad yana fada ibnu hazm ra'aytu ba'da ha'ula'i yaqulu fi du'a'ihi yace naga sashen wasu daga cikin mutane irin masu wa'annan fa'idar da fa'intar suna fada a cikin addu'ar suna cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-isma ya Allah ni ina neman tsarin ka kare ni kada in zaman to ballahi Ibn Hazm yake cewa yace ya ga wasu daga cikin masu irin wancan fa'intar suna cewa ya Allah ina neman tsarin kakkani kar in zamanto bana yin bana yin laifi saboda su agun so an basu an basu mai adda da mai gatari da wacece akwai wuridi mai gatari akwai mai adda akwai akwai akwai mai rato wanda yake share duk abin da ka aikata wanda kawai kawai ka je kai laifi kai dai bukatar ka kwandare kana wannan wuridin shikenan kawai kwantar a zero shikenan wuce wannan wuri kaga irin wa'annan idan ana ana karantawa al'umma wa'annan abun to sai mutane su ruda wannan duniyar sai a ji a ta ta'addanci a sabon Allah subhanahu wataala kuma ba shi bane bukatar ko Allah ya datar da mu malace wa min haula'il maghruri na daga cikin abunda wa'ancan rudaddu suke fada dan sun rude ne man ta man ya ta'allaq bi mas'alati al-jabr wa anna al-'abd la fi'la lahu al-battah wala ikhtiyar وانما هو مجبور على فعل المعاصي malaci na daga cikin abinda wayancan ruwa da suke fada cewa man ya ta'allaqu bi mas'alati aljabar wanda suka ratayu suka faddaru game da mas'ala ta cewa kusa akwai aljabariya da alqadariya cikin cikin mazahib aqida ta su wanda kawai shi mutum duk abinda mutum zashi dama haka Allah ya rubuta jaba kawai shi sabon Allah ma da karu kake yi Allah ne ya rubuto maka kai baka da ta cewa akai in ka sha giya da mu Allah ne ya zaba maka ka sha wannan giyar shikenan kawai in kai zina kawai Allah ne ya zaba maka hakan shine daidai da kai sune jabariya wa hum maskaratu suka ce an wa anna al-abd la fi'la lahu bawa ba abun da yake yi duk wani abu da kake yi ba kai bane da mu Allah ya rubuta wannan shine cancantarka sannan kuma in suka ce idan aka je kiyama al-insanu tahta al-mashi'a ko al-'abdu tahta al-mashi'a in an zo kiyama suka ce baka baka shiga huta kawai kana karkashin ganin damar Allah yadda Allah ya so da haka zai daka sai dai ahlus sunna su yi musu wankin wankin babban barko idan kana son ka fahimci wannan karanta aqidatu tahawiyya da aqidatu tawasiyya zaka fahimci zaka fahimci wannan zancen makaranta irin su al-milal wan nihal na Abdul Karim Shahrastani duka su dan tattaro wa'annan ababen eh wanda mudda ce mustaqilla al-firq wal mazahib kasan irin wa'annan shubuhat duk wata shubuha da za a kawo da zaka yi kawalwale ta ahli suna su yi musu raddi wanda wani lokaci idan muka zo cikin karatun akida zamu ka irin wa'annan ababen wanda shi yasa mafi muhimmancin karatu duk a duniya ba abin da ya kai a maida ma akida karatu zaman to ana karatun aqida daga lokacin da aka aje karatun aqida je koce to malam jabi duk abin da ake karantawa kusan nafila ne akan aqida shi aqida shine farilla aqida ita ce kamata a ce kowa yana karatu da yaro da babba maza da mata duk abin da ka gana tai fawayin su wallahi rishin ba a karatun aqida ne mata da suka kara musu aure a gida dan musun wayi Allah bane in man ta san wayi ai gidan annabi suka san Allah sun bari an kara ko kuma aka zaman lafiya sahabbai suka san Allah ai ai kasuwanci a normal amma rishin sanin Allah ba karin musiba bane kuma duk abinda zaka yi in har baka san Allah ba to kamar kana gini ne a iska mun bai karatun shi yasa wallahi kowa ya miƙe wajen karatun aqida ko ba komi ka samu jami'in mutune fil aqida ko shi kadai ka rike ko shi kadai ka rike ka haddace ka shanye kuma ka aikata abin da kike to ka wanye amma ka zauna baka karatun aqida ko an samu matsala shi yasa ina ba kaina shawara da ku ɗan uwa mu fantsama wajen karatun aqida da wannan zaka gano irin gugurmayar da magabata suka yi a baya kuma wannan ko an ce ka zage su wallahi ba zaka iya ba yanzu masu zagi ibnu taymiya jama'a masu zagi ibnu taymiya da a ce Allah ya ba su fasaha sun tsaya sun san waye ibnu taymiya sun dibi irin abin da aka aka yi a baya na gogormaya da da aqidun baya wallahi lazim an share muna hanya ne kawai wani zo su aqidu ke da kai yanzu duka aqida nawa take da kai a kasar nan shi'a ce tijaniya qadiriyya wasu ma bai ba mutakanin qadiriyya tijaniya sai mi sai aqida ɗan tabligh kuma ta aqida ce da malamai sun akwai akwai ɗan ahmadiyya kusan su malam jabir ɗan ahmadiyya masu cewa annabi shi Ahmad da Gulam shi ne annabi, ‘yan Ahmadiyya suna nan lokacin sunan su so su shigo cikin tawa amma kusan ahadare take ta ahadare ko a san wurare da Allah ya taimake ta akwai wasu ababen da ko an so a yi ai shi a tafi shekara goma tana so ta shigo tawa tafi shekara goma tana ta tunanin ya za a yi ta shigo tawa amma cikin yardar Allah Allah ya tai ababen tafi shekara goma suna son an ta meeting an ta an ta jawo mutane an ta saye mutane sai mutum ya gane cewa kai rashin kunya ne da rashi da rashin sanin abu madogara ita ma a lokacin ɗan ahmadiyya abinda suka fara yi shine sun fara shiga ƙauyuka suna yi wa malamai nasi suna yi malamai suna jin hankalin malamai sai suka ɗauki wani gida nan tawa a sabon gari nan tawa a sabon gari sai suka ɗauki wani gida wanda sun zo ne daga sauransu daga ‘yan Falastin ne, wasu ‘yan Indiya, ‘yan Indiya wasu ‘yan Falastin da wasu mutanen yin suka zuwa kama gida vila, yanzu duk sati ne ko wata shi na manta sai suna gayyato malaman ƙauye sai su sa a buge musu kaji da zabi. Wallahi lazim, suka ɗauko littafin suka rarraba musu masu ɗauke da ƙunshi da aƙidarsu, aka yi musu daura seminar akan waɗannan ababen. kuma in aka kare in za a tafiya sai a dauki ta jika 25 jika 30 sai a dinka maka ci kuma ba a wata bi an dawo an irin wannan abun tarbuna zaune mai martaba sarkin tawo Allah ya kara masa lafiya da imani da ikhlasi ya kira bambanta ya kira malamai yace shi akwai an ka masa takardu su ɗan Ahmadiyya sun nemi a ba su gudu za su yi masallaci da makaranta da markaz a a tawa yace shi bai san su ba ku kun san su ku malamai sai wannan ɗan ta'addari ku fahimta to irin wannan suna da yawa sun maradi sun yi gije ba sun yi gije sun kankashi kansu tsarnawa sun yi gije sun kankashi kansu kwanne ma haka amma dai kan tawa ko akwai su ba su da yawa haka shi akwai akwai su tawa ba sa da yawa duk da akwai shi an ba sa kilgagu ne zaka yi kilge su da tafin hannu suna nan kuma suna ta da'awa yanzu kadibi ne da aka kawata jami'atul mustafa an yamai dalibai fa malam Jabir sakan kaga sakan kisu abun kallo ne kudi suke zuba na hita hankali ya za a yi a jayo mutane akan aqida shi'a dan mutane ne wanda akwai rishin kunya tare su taqiyya tare da su dan shi'a in ba in ba kana da abun nan ba ba za ka gano dan shi'a bane mun taba zama da wannan shi'a kusan shekara uku muna karatu da shi kuma sanan shi'a bane sai da aka zo ana karatu fiqhu muna karanta fiqhul muqaran aka zo mas'alar wanke kafafu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو تقراء وأرجلي بكسر اللام suka ce ai su shafawa ne ake ana magana cewa dai shi'a ne shekara uku muna karatu da shi wata ba gano ta iya ke da su sau da muka a duku ne duku ne a shekun ba haka bane kuma anan shi ta zagon ƙasa ya za a yi kuma da an samu jahilan da ba su yi dogon karatu ba aka kawata musu za mu kaza za mu kaza za a yi kaza za a yi kaza yanzu ba cikin jihar tawa kwanan baya wajen buza har moli na yan shi'a ake yi dan jihar tawa an kasa zamun gindin amma dai ƙauyen tawa an same su nan cikin buza malar rabe shi'a ta ta ta yi kwanta da kwakwatarta ta aihu a can yasa malam jabir aiki na gare ku kware da gaske da a wannan ba nan kadai ba ya kamata a ce tauhidi ya kamata a ce gari gari a zo a san littafin tauhidi Allah Abdul Fattah an zo hutu daga jami'a a bar zama ana shan shayi a dinga shiga kauye ana sa littafin tauhidi Muhammad bin Abdul Wahhab ana karantar da mutane da wannan za a samu cin nasara da iko Allah subhanahu wataala wallahi sai an koma aqida sai an koma makaratun aqida Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa suka ce wa annal abda la fi'la lahu albatta kawai kai tsaye dan annabi adam baya da aiki wala ikhtiyar kuma bai da zabi wa inna ma huwa majburun ala fi'l al-ma'asi shi an an tilasta sai ne akan sabon Allah wai yanzu duk karo ne ke mes mes take ko duk karo ne ke mes kamar ba su bane a a tilasta musu ne aka to waye ke tilastawa shi Allah ai Allah kuma baya umarni akan ni sabon Allah subhanahu wa ta'ala a zahirin Qur'ani kaga wannan aqidar tana buƙatar a ai mata saitin hamma da gyaran kafiriti ko Allah subhanahu wataala da ta da ku sauran lokacin wannan jabir mala ce wa min haula'i man yaghtaru bi mas'alati al-irja na daga cikin kuma wasu daga cikin su man man yaghtar wanda yake ruduwa bi mas'alatil irja da kuma mas'alata raja'i cewa yawan fatan rahmar Allah su dai kawai fatan rahmar Allah rahmar Allah rahmar Allah sai a manta da azaba wa annal imana huwa mujarrad tasdiq kawai imani gaskatawa ne kawai shi imani gaskatawa ne wa annal a'mala laysat min al-iman suka ce ayyuka ba sa daga cikin imani dan kai sallah ba shi kin tuka da imani ba dan kana azumi ba shi kin tuka da imani a wajen su dan kai zakka ba shi kin tuka da imani ba wa imanu afsabun nasi ka imani jibril wa mika'il hatsabibi a cikin mutane shedani a cikin mutane imani sa kamar imanin malaika jibril ne da mika'il da kaga wannan mas'alar da muka zo sati ne zawa dole mu dauki littafin tauhidi a kare mata sharhi dogo ko Allah subhanahu wataala ya dace da mu ko kwana anan sauda wa minhu wa minhu sada yawa abinda mun ka fada ya zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ba za mu tashi ba sai mu yan uwa daliban ilimi musamman wasu ke ala shafra yan BPC ko gobe za su shiga cikin sel za a gwada karatu su na shekara shekara hudu to Allah subhanahu wataala shekara hudu ne ko to Allah subhanahu wataala ya hidda ai daga rogo ko Allah ya sa awun ya lafiya muna fatan Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amarin ya sanya albarka kuma Allah ya musu jagoranci Allah subhanahu wataala ya sauke musu asilan kuma Allah ya sanya najahin yawa ba ta yiwa kowa shi najahi a rayuwa shi kanshi alfashal alfashal dirasa ce mai zaman kanta ko to Allah subhanahu wataala ya ya sanya mu wanye lafiya muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya datar da mu wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh